وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي فتح أبواب الجنة على أرباب لا إله إلا الله بمفتاح لا إله إلا الله وأحيا نفوس الذاكرين بلا إله إلا الله وملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله وملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله وخلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله أرسل جميع الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها منذرين أنزل الكتب بالبراهين القاطعة والأضلة الواضحة تبين معنى لا إله إلا الله أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله فيا عباد الله ما قامت السماوات والأرض وما صحت السنة والفرد ولا نجا أحد يوم القيامة إلا بلا إله إلا الله ولا جردت السيوف للجهاد ولا أرسلت الرسل إلا ولا أرسلت الرسل إلى العباد إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله ولا أرسلت الرسل إلا إلى العباد إلا ليعلموهم إلا ليعلموهم الأمل بلا إله إلا الله إنها والله أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده عباد الله إنها والله أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده يقول ابن عيينة والله ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من عرفهم بلا إله إلا الله إن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان خرج من الظلمات إلى النور لا إله إلا الله وهي أعظم كلمة نطق بها اللسان وعرف بها الإنسان وشهدت بها الأكوان والله لو وزنت لا إله إلا الله مع السماوات السبع والأراضين السبع لرجحت بهن لا إله إلا الله أيها المسلمين الكرام أيها الناس قدمها الله عز وجل قدمها الله على كل النعمة في سورة النعم حيث سبحانه يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وهي أروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال ابن عباس أي لا إله إلا الله هي أروة الوثقى وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا قال ابن عباس الأحد الأحد في هذه الآية هي لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى ذكر الله تعالى في قوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فسرها أهل التأويل أنها لا إله إلا الله وهي قول الثابت قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عباد الله قال ابن عباس القول الثابت في الآية هو لا إله إلا الله أيها الناس كلمة لا إله إلا الله لا يبقى معها ذنب لمن أخلص لله فيها وعلم, وعلم, وعلم معناها قولوا لا إله إلا الله أيها الناس تفلحوا هذا ما قال ربكم أيها الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله عباد الله الحمد لله الذي جعل المنية طرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الناس وقد قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقال أيضا فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فقال أهل التفسير فأول استغفار قول لا إله إلا الله وهذا أول أمر أمرتم به عباد الله لذلك علمنا أن خير الاستغفار أن تعلم أنه لا إله إلا الله إذ لو علمت أنه لا إله إلا الله غفر الله لك ولو لم تستغفر بلسانك أيها المستمعين الكرام ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما غفر له غفر له ومن غفر له دخل الجنة بإذن الله اللهم دخلنا إياها نعم أيها الناس اعلموا فوالله وهي قول التكت وهي وهي قول الثقيل وهي قول الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الآية سئل المفسرون عن هذه الآية ما هي قول الثقيل فقالوا إنها كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله أيها المسلمين الكرام الكلمة لا إله إلا الله مفزع الفاسقين يفزع إليها أعداء الله كما يفزع إليها أولياؤه وهناك فرعون لما أدركه الغرق لم يفزع إلى أحد من العالم سوى الله إنه جعل يقول فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فأجابه الله الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين لو قالها قبل ذلك لو قالها قبيل ذلك لو قال ذلك حين كان على قيد الحياة لم لكانت أنفع له في الدنيا والآخرة أيها المستمعين الكرام وهناك وقالها ولي من أولياء الله وقالها ولي من أولياء الله وهو نبي من الأنبياء وهو يونس ذنون لما التقمه الحوت فلم يفزع إلى أحد سوى الله فجعل يردد ماذا قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيها المستمعين الكرام لك هذه الكلمة لا إله إلا الله فضائل فضائل لا توصى ومن فضائل قول لا إله إلا الله مفتاح الجنة ومن فضائل قول لا إله إلا الله سبب لمغفرة الذنوب ومن فضائل هذه الكلمة أيها الناس هرز من الشياطين وفي هذه الكلمة أسرار لا يستطيع الإنسان أن يحصاها إلا الله أيها المسلمين الكرام ومنها معه السيئات ومنها له أجر عظيم ومنها سبب ركول الجنة ومنها يضاعف الحسنات ومنها يجلب الأمن ومنها أجر إتق الرقاب ومنها نعم الثقيل الميزان ومنها ومنها إلى الآخر أيها المستمعين الكرام أيها المستمعين الكرام yau hudubar ma yau tana magana ne kamar doli akan hudubar da ta gabata a wancan sati hudubar ce take tattare da allura ta imani a bayi kuduba ce da take tattare da maganganu masu girma sanadiyar halittar samman bakwai da ƙasai gaba ɗaya yana cikin ta sanadiyar halittar mutum da altan da annabawa baki ɗaya da ruhi ƙarƙashin kalmar la'ila hailallah ita ce kalma kaɗai da za asara a duniya ka zama ɗan wuta ita ce kalmar da za ka iya rasawa ka zama cikakken shagi ita ce ita kalma ƙwala ɗaya ta tilo da samman bakwai da ƙasai sun tsayu ne tsakanin girman wannan kalmar la'ila hailallah na faɗa a kutuba godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda ya bude kofofin aljanna ga ma'abota kalmar la ilaha illallah duk wanda Allah ya lakata mai wannan kalmar Allah bude mar kofar aljanna in ya gada mai shiga in ya gada mai ki godiya ta tabbata ga Ubangiji wannan da ya bude musu kofofin aljanna da dan mukullin la ilaha illallah na'am laysa hunaka ahadun fil alam الذي يستطيع أن يدخل الجنة إلا مع هذه الكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الجنة ita ce dan mukul ba wanda yake shiga aljanna sai da wannan dan mukullin dan mukullin aljanna kuma la ilaha illallah ne godiya ta tabbata ga ubangiji da ya bamu wannan kalmar godiya ta tabbata ga ubangiji da ya cika zakatan wadanda suka kadaita shi da zunzurutun hasken kalmar la ilaha illallah godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya halici ɗan tayi da yake cikin cikin mahaifa na'am da ruwa kaskantacce sannan ubangijin ya mara haka ne dan liya'budahu bila ilaha illallah dan ya iya bautawa Allah da kalmar la ilaha illallah mu sani bayin Allah godiya ta tafata ga ubangiji wanda ya aika ya aiko dukkanin gaba ɗaya annabawa baki ɗaya dan me dan wannan kalmar aka aiki duk annabawan Allah duniya suna masu bishara da ita suna masu wato gargadi da tsauritarwa ga waɗanda suka kishiyanci kalmar la'ilaha illallah bayan Allah mu sani Allah ya saukatar littattafai masu hujja masu yanke hanzari ba don komai ba don su bayyana maganganu a kan la'ilaha illallah bayan Allah mu sani annabawa sun zo don su bayyana ma'anar kalmar la'ilaha illallah na faɗa a kutuba ina gode wa Allah subhanahu wataala wanda ya karantar da mu ya lazimta mana wannan kalmar la ilaha illallah ya sanya mu mazan ahalinta godiya ta tabbata ga ubangiji ina saidawa babu abun bauta da gaskiya sai mai wannan kalmar la ilaha illallah shi kadai yake ba mai tarayya da shi da jayayya cikin kalmar la ilaha illallah na'am ina saidawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawansa ne dan aikensa ne shine wanda yafi kowa sanin ma'anar la ilaha illallah ba wanda ya san Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah na faɗa a kutuba mu sani maqamati samawati wal ard samman bakwai da kasai ba su tsayu ba na'am sunna da zaka aikata ka samu lada ba ta karbuwa farilla da kake aikatawa ba ta karbuwa na'am wallahi sai da wannan kalmar la ilaha illallah duk wanda ya ibada na'am ya yi ibada ya yi ibada ba kalmar la'ilaha illallah aikin banza yi bayan Allah na faɗa kutuba ba wanda zai tsira la'adun yunji yau malkiyamata illa bi hadhihi kalma la'ilaha illallah ba wanda zai tsira gaban Allah ranar alkiyama sai wanda yake da wannan kalmar a zuciya yake da ta akan harce yake da ta akan gabansa ya mutu da ita na'am na faɗa kutuba wama jurrat wama jurridat siyufun lil jihadi ba a taba zare takobin yaki ba ba a daga kalmar yaki ba ba a wasa takobi dan yaki ba sahabbai basu mutu a filin yaki ba ba a yanka annabawan Allah ba illa bi sababi hadhihi al kalima la ilaha illallah bayan Allah mu sani Allah bai aiko annabawa ba zuwa ga bayi sai dan su karanta da al'umma aiki da wannan kalmar la ilaha illallah innaha adamu kalima ita ce mafi girmar kalma adamu ni'matan an'ama Allahu ala ibad mafi ni'mar kalma da Allah yayi wa bayi a duniya ita ce la ilaha illallah ma sama bayin Allah musani ibn waina yana cewa Allah bai taba ni'ima a bayi ba Allah bai taba ni'ima a bayi ba irin ni'imar da ya musu mafi girma lokacin da ya karantar da su ya fahimtar da su suka gane me la ilaha illallah bayan Allah mu sani inna hadhihi al-kalima idza qala alayhi insanu kharata min adh-dhulumati ila an-nur duk lokacin da mutum ya fade ta Allah zai fitar da shi a cikin duhu duhun jahilci duhun talauci duhun damuwa duhun dukkanin duhun da yake ciki Allah zai fitar da shi da dubba wanda ya ambata ta a duniya kenan kafanan ka je lahira na fada a kutuba bayan Allah mu sani ita ce mafi girma mafi girman kalmar da harce ya tawo fadanta ita ce la ilaha illallah babu kalmar da harshe ke ya taɓa faɗanta a duniya mafi girma irin wannan kalmar la ilaha illallah ita ce kalma ƙwala ɗaya tilo na'am da ɗan adam ya taɓa sanin waye waye isa ita ce kalmar da samban bakwai da ƙasai suka sai da Allah ɗaya ne ita ce la ilaha illallah bayan Allah mu sani law wuzinat la ilaha illallah bis samawati sabai wal aradina saba na'am larajahun na la'ilaha illallah inda za a ɗauki la'ilaha illallah a ɗaura samman bakwai gaba ɗaya a ɗaura ƙasan bakwai gaba ɗaya na'am a ɗaura su a mizani a ɗaura la'ilaha illallah a mizani ɗaya na'am wallahi la'ilaha illallah sai tarin jayeta kai ɗan adam duniya ka sani baka san sama ba ka taɓa sanin sama manzon Allah ya bada labarin sama ya ce ra'aitu jabra'il lailatan usriya biya ya ce na ga mala'ika jibril da ido da ido a lokacin da Allah ya kai ni isra'i na gana da Allah a sama ya yake mala'ika jibril yana sama wata sama daga cikin samman bakwai baya iya kaiwa bakwan iya sama ta hudu zuwa ta uku alayi kare ya ce na gan shi lahu sittu ni a jana yana da fuka-fuki guda ɗari shida tsakanin the span of distance tsakanin kowane faɗin fuka-fuki bi ma'ana daga hannunka wannan zuwa hannunka wannan the span of distance in between tsakanin fadin hannayenka guda biyu tsakanin fukafukin mala'ika daga ɗaya zuwa ɗaya ya ce tsakanin bangon duniya ne zuwa bangon duniya ne waya faɗa ka bakin da baya ƙarya wanda ya san Allah sama ta ɗauke shi shi kansa mala'ika jibril in ya ga wasu mala'iku sai ya yi sujuda Allah ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka bai taba kallon halitta da take irin wannan ba wa ma ya alamu tunur rabbika illahu to samman bakwai ta ɗaya ta biyu ta uku ta bakwai a daura ta da abin da yake cikinsu a daura ƙasan bakwai ɗaya biyu uku bakwai na'am da abin da yake cikinsu a sa su fi kafatin a sa su a mizani a daura la'ilaha illallah a mizani wallahi manzon Allah ya rantsuwa ya ce sai la'ilaha illallah ta rinjaye su baki ɗaya bayan Allah musani na faɗa a kutuba wannan kalma tana da girma qaddama Allahu ala kulli ni'ma Allah ya gabatar da la'ilaha illallah sama da kowace ni'ima me yasa saboda girmanta a cikin wata sura da ake tabbata suratul ni'ima suratul ni'ima wace ce wannan suratul nahl na'am Allah ta'ala fara cikin suratul nahl yana cewa yunazzilul malaika Allah yana saukar da malaiku war ruh bir ruhi min amri da umarni da daga rashi na'am da ruhi yana saukar da su daga umarninsa alama ya sha'u min ibadihi a wanda ya so a cikin bayinsa me yasa ake saukar da mala'iku su zo kan bayinsa annabawa su saukar da wahayi ga dalili dan me yasa annahu la ilaha illallah dan ya kawo kalmar ban kasa la ilaha illallah bayan Allah mu sani na faɗa a cikin kutuba lallai ita ce kalma da malamai suka ce urwatul wuska igiya mai ƙarfi wacce ba ta yankewa Allah ya saida akan wannan fa man yakfur bi tagut fa yu'min billah duk wanda ya imani da Allah ya kafirce wa dagutu to faqad istamsaka bil urwatil wuska yayi riko da wannan kalma mai girma wanda ba ta yankewa malaman tafsiri musamman shahararren an abbasin yace ita ce kalmar la ilaha illallah na'am malamai suka ce wannan kalmar ita ce alƙawari na'am wani alƙawari duk wanda ya je wa Allah da ita Allah ba zai man azaba ba ita ce alƙawari al-misaq allazi akada Allah allazi akada Allah bi ibadihi wanda Allah ya karba ya rike ta tsakaninsa da bayi Allah ya alkawari duk wanda ya wa Allah da la ilaha illallah ba zai bar azaba ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum na'am in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima alkawarin Allah ne yace wallahi duk wanda ya zo mun da ita na mara alkawari shiga aljanna Allah ka sa mu je da ita ya Allah malamai suke cewa dan abbas yake cewa ita ce alƙawarin nan da Allah ya ambata a cikin littafinsa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahadan yace a duk duniya ba wanda zai samu ceto ba wanda zai iya ceto ba wanda mai mallakar ceto ba wanda za a ba wa ceto ba wanda za a ceta sai wanda ya je da kalmar la ilaha illallah lahira Allah ka kai mu da ita ya Allah malamai idan abbas yake cewa al'ahad alƙawarin da ake bukata a nan ita ce la'ilaha illallah wai ya kalmatu takawa ita ce kalmar da bawa in ya iyata ya santa ya haddace ta ya san ma'anarta yake faɗanta yake aiki da ita na'am Allah ta'ala ce yana da takawa wa kanu ahqa biha wa ahlaha wa alzamahum kalimata takawa kenan na'am Allah ya zilazamtar da mu'minai wannan kalmar takawa bayan Allah na faɗa a kutuba a gurguje malaman tafsiri suke cewa ahalu ta'awil suke ce ita ce la ilaha illallah bayan Allah mu sani ita ce kalma as-sabita dan qur'ani yana fada yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da digadigan wanda suka imani da Allah a nan duniya zai tabbatar da digadigan su na'am a lokacin da bayi suka hau kan siradi kugiya tana jin su suna yankewa suna fadawa suna fadawa na'am wanda yake la ilaha illallah Allah ta yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah zai tabbatar da digadigen wanda suka imani da Allah a nan duniya da kalmar la ilaha illallah da kalma me kalmar sabit malamai suka ce ita ce la ilaha illallah malamai mun sani dan abba suke cewa ita ce la ilaha illallah ayyuhan nas yakum mutane a gurguje kalmatu la ilaha illallah ita kalmar la ilaha illallah la yabqa ma zambun duk wanda yake yin ta to ba zunubin da zai zanna a cikin sa لا يبقى معها ذنب إذا أخلص لله بمعنى إذا أخلص فيها إذا أخلص لله فيها وعلم معانيها duk wanda ya san ma'anarta ya tsarkace ta ya faɗe ta babu zunubin da zai zanna a cikinsa idan kana la ilaha illallah kamar ɗan adam ne da kullum yana cikin wanka kullum yana cikin wanka ba dare ba rana ba dare ba rana wanka kake yi ta ina zunubi zai zanna a cikinka ita ce la ilaha illallah bayan Allah mu sani na faɗa a kutuba wallahi bayan Allah ku ce la ilaha illallah tuflihu manzon Allah ya faɗa haza ma qala rabbukum haza ma qala nabiyukum manzon Allah yake cewa ku ce la ilaha illallah haka Allah ya faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata bayan Allah na faɗa a kutuba a gurguje ita ce mafza'ul fasiqin mai mafza waran labewa waran buya waran kaiwa kuka waran neman tsira to la ilaha illallah ita ce mafza waran labewar mumini waran labewar fasiki hatta fasikai suna labewa da ita ya za na wannan na faɗa a kutuba akwai fir'auna lokacin da fir'auna lamma adrakahu al-garaq lokacin da Allah ya nitsar da shi a kogi al-garaq adrakahu kenan nan nitsewa a kogi ta riske shi fir'auna ya ga halaka zai Allah ya nitsar da shi zai nitsar da shi a ruwa ya sha ruwa yayi kasa yayi kasa yayi sama na'am sai ya gane fa innahu yufariqu ad-dunya la mahalata yufariqu ad-dunya ba makawa zai ba duniya hina idak sai ya budu baki yake cewa amantu annahu la ilaha illa Allah bai nemi kowa ba bai nemi karuna ba bai nemi hamana ba bai nemi duk wanda yake duniya ba sai ya ce la ilaha illa Allah haka qur'ani ya ga mana wallahi malamai suka ce da ya faɗaita da minti biyu gabanin ya shiga cikin kogi da Allah ya tseratar da shi da fir'auna dan aljanna ne da ya kada da ya fade ta da sakan biyu gabanin ya fada kogi wallahi da Allah ya tseratar da shi da fir'auna dan aljanna ne amma saboda Allah kataba alaihi shaqa'a Allah ya rubuta masa azaba ya rubuta masa tashin hankali ya rubuta masa lalacewa ya rubuta masa bata haka sai da ya ga halaka sai ya ce la ilaha illallah na'am malamai akwai annabin Allah daga ci waliyan Allah shi ne annabi yunus alaihi salatu wassalam lokacin da ya fushi ya shiga jirgin kwale-kwale ya gude bar mutanensa allah bai masa izini ba allah ya jefar da jirgin kwale-kwalen faltaka mahul hutu wa huwa mulim sai kifi ya zo ya haɗe shi ga dubun dare ga dubun kifi na'am dubun dare dubun kogi dubun cikin kifi a zulmatun foka zulmat duhu akan duhu me ya faɗa bai tuna kowa ba sai ya koma wannan kalmar yace me la falamane ne yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai an faida wannan kalmar Allah yana ji malaman tafsiri suka ce malaika jibril na'am da ya ji wannan sautin ya firgita ya tafi fadar Allah ya sujuda yace ya rab ya ubangiji ga wani irin tasbihi da yake fitowa abinda ba taba sani ba ba mu taba sanin dan adam yayi tasbihi a cikin kogi cikin kogin cikin kifi ba yau gashi nan naji shi wani iri garibi Allah gashi nan yana neman agaji shine Allah ya umarni kifin ya fito bakin kogi ya zubar da shi la ilaha illallah malamai akwai falalanta da yawa na faɗa a cikin kurba a gurguje lokaci yayi mabudin aljanna ita ce la ilaha illallah ita ce sababin gafarar zunubai gaba ɗaya la ilaha illallah kariya ce a shaidan la ilaha illallah sababi ne na shiga aljanna la ilaha illallah tana da lada mai girma kwarai da gaske ladan da ba wanda ya santa illallah allazi huwa la ilaha illallah tana kankare zunubai baki ɗaya tana ninka lada mai yawa tana sa mizani ya nauyi tana jawa aminci da nutsuwa na'am tana sa ɗan adam ya samu ladan yanta bayi tana wato da nauyi akan mizan da ita kai sai ta kai ka aljanna daga ƙarshe akwai hadisi manzon Allah ya faɗa Imam Muslim ya faɗa na gani Imam Tirmidhi ya kawo shi Ibn Majah ya kawo shi dukkan su hadisin ingantacce me ya faru sun bada labari manzon Allah ya bada labari wato za a zo da wani mutumi na alkiyama zai zo gaban Allah subhanahu wataala zai tsaya za a masa hisabi Allah zai fito da littafi as-sajalat Allah zai kawo littattafai ba irin namu na duniya ba littafi ne maddul basar iya ƙarshen idanunka littafi ɗaya ne iya yadda idanunka zai kalla shine littafi ɗaya sai an kawo su guda 99 99 books dukkansu na sabo ne na zunubi ne na sabo za a ajiye gaban Allah Allah ta'ala zai ce bawa na'am a auna aikin bawa ka zo ka kalla bawa da za a duba ya ga aikinsa gaba da baya zunubi ne ya rasa yadda zai ya shiga uku Allah zai ce mala'iku ku dakata bawa na yana da wani aiki idan aka kawo aikin sai a dauko wata albitaka wani dan kati dan karamin compliment card shine bitaka compliment card kati da bai kai girman compliment card ba za a kawo shi gaban Allah Allah zai ce bawa na ce na'am na zalunce ka a wani aikin da ka gani Allah zai baka zalunce ni ba bawa na littattafan da kai 99 iyakan lamganinka bawa na mala'iku na sun zalunce ka sun ma ha'inci Allah zai ce ya Allah ba su ha'ince ni ba Allah zai ce kana da wani aiki amma Allah zai kawo wannan compliment card din nasa ne Allah la ilaha illallah tambari ne sam ne na Allah mai compliment card da sunan Allah la ilaha illallah ita kadai ne a jiki a kawo bawa bawa zai ce ya Allah wannan an daura ta annama me za ta yi dan compliment card littattafai guda 99 ya kallon ganinka zai ka cewar ba abin da za ta yi Allah zai ce la zulmal yawm yau babu zalunci ba wana a dora kan aiki taho ka zo ka gani bawa zai tsaya yana mamaki ana dora compliment cut akai bi ma'ana za a dora wannan zinuban na littattafai masu girman da iya kallon ganinka guda 99 a dora su a mizani a dora la ilaha illallah a mizani wallahi manzon Allah ce sai ta rinjaye shi gaba da iya kalmarsa da ya iya kenan iya wacce ya saba faɗa iya wacce ya koya iya wanda ya zanna yana iyawa iya wanda ya koya da 'ya'yansa bayan Allah fitina muke ciki a duniya fitinar shine satar imani ake ana rusa imani da sunan addinin musulunci ana da'awa da sunan addinin musulunci na karanta time magazine ba ma time magazine na afwan wallahi na ga live sanata daga cikin sanatun america he was asked i'm quoting aka ce masa what have you been doing to distort islam me kuke aikatawa ku rusa musulunci sanatan sai ke cewa wato abinda muka mun rusa musulunci mun kirkiri masallatai mun kirkiri imamai mun kirkiriwa yace mun kirkiri malamai mun karantar da su addini sun san shi ciki da waje yanzu muna janye littattafan addinin musulunci muna kawowa littattafai da suka yi sweetin din wato tsarin Amerika da duniya muna kawowa littattafan addinin musulunci da suke bin ra'ayin duniya a yanzu ba ra'ayin tsoho na da ba ta yaya yace muna nan mun yi su muna da mamun limaman kuma suna mana aiki a duniya na rantse da Allah na gani shi life saboda haka mu kora wa ayyamu la ilaha illallah mu dora su akan la ilaha illallah ita ce kalmar wi certificate dinmu shine compliment card dinmu shi akan ta zamu mutu Allah ka kashe mu akan la ilaha illallah Allah ka karbi rayukan mu akan la ilaha illallah Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kan musu rahama Allah waɗanda suke raye daga cikin su Allah ka sanya aljanna ta mako masu Allah mu da muke sauraron wannan kuduba ubangiji ka tausasa mana da mai zunubi daga cikin mu kama daga kaina zuwa masu saurare duk wanda ya ji wannan kuduba ubangiji Allah ka sa ya mutu la ilaha illallah Allah ka taimake mu mu mutu da wannan kalmar la ilaha illallah Allah ka taimake wallahi akwai bawan Allah abin ya faɗo mun kuma du'a haku ba yahude ne je gaban manzon Allah ranar yakin Uhud yace ya rasulullah zan je ne yakin taimake ka amma ni ba musulmi bane na je ne yakin in dawo na yakin na dawo na musulunta manzon Allah ce a ka musulunta dai ka je ka yakin sai ce to ba ni kalmar manzon Allah ya kai masa la ilaha illallah ya karba la ilaha illallah ya je shiga yakin ya yi yaƙi ya kashe aka kashe shi fi mana ya sara aka sare shi yadda ka aka dake shi na'am ya kashe aka kashe shi wanda Allah ya zo yana zagawa yana kallon gawawaki kawai sai ya ci karo da yahudan nan ko musulman nan yana kallon sai ce a sai manzo Allah ga yayi dariya yayi murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wallahi aka ce me yasa kai murmushi manzo Allah sai ce murmushi nake a wannan bawon Allah aikinsa ɗan ƙanƙani ne kalma ɗaya kawai ya faɗa kuma yanzu gashi nan ya samu wani irin lada ladan da har abada ba mai irin wani ladan sai wanda irin aikinsa ita ce aljanna ka nemi lokaci ka rika wurin ta bawon Allah la ilaha illallah zaka tsira Allah ka samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kum ila sanatukum yarhamukum Allah